بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 29 ga watan dulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekarar 1440 daidai da 29 ga watan August shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 12 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية يا رسول شكرا تقري بقوي ليدا أشهد تقوس باين جرم وزم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan littafi nashi yana karantar da mu ne tafarkin musulunci wato wajen gudanarwa da shugabanci da bayani akan ka'idojin da musulunci ya gindaya ma shugabanni da mabiya Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan za a iya tunawa muna ta tattauna maganganun da yake kawowa a fasali na farko wato magana akan alwilaya rabon mukamai da abin da ke lazimtar shugabanni a cikin yin adalci da zaɓo wanda ya fi cancanta da lazimtar ƙoƙarin wato baiwa al'umma musulmai abin da za su fi morewa za mu tashi yayin da malam ya ce wa fi zalika al-hikayatul mashhura أن بعد خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عن بعد ما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له يا أمير المؤمنين أفرقت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بدعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رعاهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يتعين به على معصية الله قوموا عنه ما لن يتشي وفي الحكاية المشهورة أتكون wani labari shahararre inda ya tunawa yana manmana magana akan abin da ke cikin wato mutum ya yi san kai wajen rabon mukamai abin da ke cikin zalunci da cin amana ai yake cewa kuma a ɗabi'a mutane sukan zaɓi 'ya'yansu da makusantansu da 'yan garinsu da yarensu da wanda suke da ra'ayi ɗaya su raba musu mukamai ko da ba su suka cancanta ba wannan ha'inci ne da cin amana ga al'umma to shi yake ƙara bayani ya ce domin kuwa 'ya'yanka da za ka tara musu dukiya ko iyalanka idan baka yi adalci wajen tsakaninsu da sauran al'umma ba matsayinka na shugaba to wannan ba zai zama alkhairi gare su ba kuma babu inda abin zai kai su shi ne yake buga misali ya ce akwai wani labari shahararre wanda wannan labari za mu zo mu ji shi da bayani akan inda aka samu shi daga cikin da aka samu shi akwai littafin albidayatu wa nihaya na ibn kathir da littafin siru alamin nubala ta imamu zahabi da littafin ainihin wato a har ila yau tarihul islam na shi ne zahabi din haka haka da wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba duka an ambaci wannan labari cewa a wannan labari anna ba'ada khulafa ibn al-abbas wani daga cikin sarakunan banu al-abbas sa'ala ba'ad al-ulama ya tambayi wani daga cikin malamai an yuhaddithu an ba'ad ma adraka ya bashi labarin wani abu da ya sani wanda zai iya zama labari da za a dau izina ko a dau darasi daga cikin sa fa qala sai wannan malami yace adraktu umar ibn ibn abd al-aziz na rizki umar dan abd al-aziz wa kad qila lahu aka ce masa ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai afradta afwaha banika min hadhal mali ka cire wato ka wofantar da bakunan ƴaƴayenka ƴaƴayenka sun waye gari suna cikin talauci da kunci ka hana su cin moriyar wannan dukiya kana haliba amma 'ya'yanka talakawa ba su da komai wa taraktahum fuqara ka basu suna cikin talakawa la shay'a lahum ba su da komai sai ce wa kana fi maradi mauti yana cikin rashin lafiyar da ciwon ajalinsa wanda a sanadiyar wannan ciwon ya rasu bai tashi ba daga wannan ciwon rahimahullahu wa radiya sai ya ce faƙala sai umar ya ce adkhiluhum alayya ku je ku shigo mini da su a je a shigo da su ina so ne magana da su فادخلوهم سياك شغول وهم بدعة عشر ذكرا بدعة عشر ذكرا وتياراني غدا 10 wani abu laysa fihim balig dukkanin su babu balagagge duka yara ne kanana shekara 13 14 11 8 7 da makamantar su duka yayin shi falamma ra'ahum zarafat aynahu da ya gansu sai sai ya fara kuka thumma qala sai ya ce ya bunayya ya ku yan diyana wallahi na rantse muku da Allah ma mana'atukum haqqan huwa lakum wallahi ban tare muku wani haƙi wanda yake naku ne na hana ku ba walam akun bil ladhi aqudu amwalan nasi fa adfa'aha ilaykum kuma ni baya cikin tsari na bai cikin dabi'ata in kwashi dukiyar al'umma in mika muku don kuna yayin sarki wa inna ma antum ahadu rajulayn kuma dukkaninku ba kwa wuce ɗayan mutum biyu imma salihun ko dai ka zan mutumin kirki ne wallahu ya tawalla salihin to Allah zai jibince ka ko ubanka ya mutu ko bi maka komai ba Allah zai kawo maka mafita a rayuwa wa in ma ghairu salihin ko ya zan ba mutumin kirki bane kai fala ukhallifu lahu ma yasta'inu bihi ala ma'asiyatillahi ni bazan bar mishi abun dukiya a baya mutu in barta wanda zai amfani da ita ya saban Allah ba qumu anni ku tashi ku bani waje wannan kisa baya ga Imam Zahabi da ya ambace ta cikin Sura Al-Amin Dubala da Ibn Kathir kafin su akwai Yaqub al-Fasawi ya kawo ta a cikin Al-Ma'rifatu wat-Tarikh haka Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin Tarihu Dimashqa haka Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Siratu Umar ibn Abdul Aziz haka Ibn Sa'd ya fita da ita a cikin Tabaqatu Ibn Sa'd abinda yake cewa a takaice jama'a shine na farko a daukan izina daga labarai da siran wanda suka gabace ka abinda suka yi na alkhairi ka kwaikwaya inda suka samu kuskure ka dau izina ka ainihin wato karkace wannan kuskuren wanda yake bari ya koyi darasi daga nashi kuskuren to wannan shine wawa wawa shine kawai da yake barin sai shi yayi kuskure sannan ya koyi darasi ya kamata ya koyi darasi ne daga wani kamar yadda ba shi ke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa da haka yana cikin sunna tafarkin magabata ko da yaushe tambayan abin da ya faru da magabatansu shi zaga qur'ani ya yawaita hakaito labaran annabawa da salihan bayi da fajirai da al'ummomin da suka yi kafirci da suka yi imani dan ya zama izina ga wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya bashi wannan labaran dan ya dauki darasi daga abubuwan da aka yi wa annabawa kai bayan an bashi labarin ma daga cikin manufofin isra'i da aka yi da shi shine ya je ya gana da annabawa na ya ji ta bakinsu jima irin tattaunawa da suka yi da annabi musa da irin yadda ta taimaki manzala su islam wajen fahimtar ya yi kamata ya mu'amalanci al'amarin sallah da wahayin da aka yi masa don haka labaran mutanen da wanda suke salihai da ma wanda ba salihai ba yana da matukar muhimmanci wajen fahimtar rayuwarka da haka malamu sun suka ba da muhimmanci wajen killace waɗannan labarai da kuma ɗaukan izina daga gare su to shine wani sarki sai ya tambayi wannan malami da ke zaune a fadarsa ba na labarin wani wanda ka sani mana wanda zai zama wato abin ɗaukan darasi wani labari da zai ɗauki darasi daga gare shi shine sai ba shi labarin wannan sarki Umar ibn Abdul Aziz wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan Banu Umayya wanda kamar da zahabi ke mishi take yake cewa amirul mu'minina haqqan sarkin mumine ne na gaskiya umar ibn abdulaziz ibn marwan ibn al-hakam al-umawi umar dan abdulaziz dan marwan dan hakam wanda yake ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya ana jinjina mashi ana ganin girmansa ana daraja shi ana nema mashi gafara shine wata kissa ta faru zamanin hisham ibn abdul malik wanda shi ma sarki ne na banu umayya yana zaune a fadarsa sai wani zai ce ya ya shugaban mu'minai baba baban kakanka wato marwan dan hakan kenan ya baiwa babana ko kuma amin walid walid dan abdul malik ya baiwa babana wani fili amma umar dan abdul aziz rahimahullahu ya zo ya kwace wannan fili shi ne kishi karamu da fili na sai wannan halifa isha mai ce maimaita mai kace ya ce walid dan abdul malik ya ba babana kyautan fili amma umar dan abdul aziz rahimahullahu ya kwace sai ce ka ji ba wanda kake cewa wanda ya babanka kyauta baka cewa Allah ya jikin shi wanda kuma ya kwace duk in zaka faɗa ka maimaita Allah ya jikin shi sai ce a to ai faɗin Allah ya jikin Umar dan Abdulaziz ai wani abu ne shahararre ai dole a faɗa ai sai ce to ka je mun zata da hukuncin da yake ba za a mai maka da gona ba mun zata da hukuncin da yake a shahidi shine Umar dan Abdulaziz Allah ya gafarta mishi ta kai ga hatta wanda suke da husuma da shi ba sa iya faɗan sunansa su wuce sun ce Allah gafarta mishi saboda yadda Allah ya ba shi wata niza ta musamman akwai tarihin shi da tsawo kwarai da gaske har rubuta littafai musamman akan haka Abdurrahman ibn al-Jauzi yayi siratu Umar ibn Abdul Aziz akwai ibn Abdul Hakam yayi akwai malamai a zamanin nan da muke rayuwa sun yi akwai littafin da yana nan akan tebur ina yanzu na karanta shi na manta sunan marubucin juz'i guda haka wanda insha Allah a gaba zan nuna muku shi shi ma wani marubuci ne mutumin ƙasar Saudiya kwanan nan yayi shi haka nan dai ga su littafai da dama saboda shahararsa da falalolinsa da karamominsa wato ya zo ne a zamanin da ake mulki na kama karya da annabi ya ce summa yakunu mulkan adudan mulki na a rike ba za a saki ba bayan shuɗewar sarakuna na gari bayan shuɗewar halifofi aka zo tun daga dai zamanin Walid ibn Abdul Malik wanda walid din nan kazin yake gare shi da abdul malik dan marwan da abdul aziz ibnu marwan wa da kani ne da haka da abdul malik ya hau halifanci da da wasiyar mahaifinsu wanda shine a a marwan dan hakan da shi da kaninsa aka musu wasici baban umar din kenan sai baban umar din ya ya zama ya mutu kafin shi wancan sai ya sa ƴaƴan shi da haka walid da, da Sulaiman suka yi halifanci sannan Umar ɗan Abdulaziz sannan bayan shi kuma Hisham da Yazidu dukkaninsu su waɗannan ‘ya'yan ‘ya'yan abin nan ne abin nan ne Abdulmalik ɗan Marwan to a tsakankanin su nan duka mutane ne waɗanda suke suna da matsaloli wajen riko da mulki da jabberanci da duk abin da baka tsammani ko wanda kake jin labari yago a tsakankanin su ya canza akalar gaba ɗaya gwamnatin Bani Umayya wanda shekaru biyu da ya yi sai da aka waye gari al'amarin aminci da wadata da zaman lafiya da kyakkyawan fata sun gama gari cikin al'umma musulmi gaba daya ga fadin ƙasar musulunci a wannan lokacin da aka ake ambatan shi ana yaban shi ana mushi ana sanya mushi albarka shi yadda abin ya faru shine jika yake ga sayyidina Umar dan Khattab Umar dan Khattab kamar yadda Ibn Jawzi ya bada labari yana yawo a gari yana yana yana tafakkuri da ya saba na al'ummarsa sai dai yake shingida a wani wuri yana hutawa da wani bawansa aslam sai suka jiyo magana tattaunawa a cikin wani gida wata mace da yarta suna tattaunawa akan ƙabiyar nono da kowa ya sani suna so su ƙara ruwa yar tana mata wa'azi kaza kaza kaza to daga baya sai Umar ya ce wa wannan yaro ka sa wa gidan nan alama inda mun zo da safa za mu gane shi aka sawa gidan alama suka zo da safe sa aka bincika su waye suke ce suna magana jiya aka ce wacce ce da mahaifiyarta da zai kuma sai tara ƴaƴan shi gaba daya yace a cikin kuwa yake da bukata aure in mishi da ba dan ina ji na ba da bukata aure ba yace wallahi lan yasbiqni ilaiha adu ni za aure ta da kaina sai na samu wani iri mai kyau a cikin kuwa yake son aure sai asim yace dama shi mata shi ta rasu to yana son aure aka je aka aura mishi wannan ya ita ce kakar umar din da aka aure ta ana saranta umar yake cewa ina saranta haifi wani ɗa da zai mallaki duniyar nan to sai ta haifi mace da ta haifi mace to wannan macen ita ce mahaifiyar shi umar ɗin da ta haifi mace sai aka aurar da ita ga wancan ɗan gidan sarki shine abdul aziz ibnu marwan ibnu hakam ita kuma ta haifi umar ɗan abdul aziz da haka sai ya zama yana yana yawan zuwa wurin kawunnan shi ɗin dangin uwa sa abdullahi ɗan umar da sauransu suna ji da shi ya taso a tsakankaninsu sai ya koyi ilimi ya koyi irin tarbiyyarsu sai ya bambanta da duk sauran 'ya'yan sarautar nan mafarin ya samu tarbiyya ta daban kenan da haka sai ya waye gari ya bambanta da su ya yi gwamna a madina da sauransu da abubuwa da yi waɗanda suna da yawa kwarai da gaske ya koyi karatu ya koyi hadisi kusan ma har ya fara zama malami ba da fatawa daga cikin malaman shi akwai sahabbai irin su as-sa'id ibn yazid irin su sa'al ibn sa'ad as-sa'idi wanda bayan malamin sa ne kuma Allah ya hada kauna da soyayya tsakankanin su sa'al ibn sa'ad as-sa'idi yana da wani kofi wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya sha ruwa a jikin sa a jikin shi bakin manzo Allah mai albarka ya taba kofin da kofin na musamman ne yana ji da shi yakan yakan hada magani a cikin sa a sha a warki amma umar ya ce mashi don Allah ka taimaka ka siyan min da wannan koko ba zai iya hana shi ba dole ya siyan mashi kai ce daga kirke ma ya fasa siyarwan kawai ya ba shi kyauta cewa masu ya siyar bai ba shi kyautarsa saboda Allah ya haɗa jinin su gaba ɗaya an ce an haife shekara ta 63 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗalibai da dama da ya karatu a gunsu malamai da dama da ya karatu a gunsu bayan wannan sahabbai irin su Salih ibn Kaisan irin su Ubaidullahi ibn Abdullahi ibn Utbah ibn Mas'ud irin su Sa'id ibn Musayyib da waɗannan malaman sa ne Salih ibn Kaisan shine malamin sa ma da ya fara mishi wa'azi ya dawo cikin hayyacin sa ya dawo daga cikin rudin jinin sarauta nuna mishi cewa abin da yake ya tsaya ya koyi ilimi shine falalarsa Umar dan Abdul Aziz zaka yi taso sai a bayan rasu mahaifinsa sai abdulik dan marwan ya ja shi a jika kuma ya aura masa yarsa fatima wanda ake mata take ana ce mata bintul khalifa wa ukhtul khulafa wa zawjatul khalifa ana mata waka ana cewa bintul khalifati wal khalifatu jadduha ukhtul khala'ifi wal khalifatu ba'luha kaga kakanta halifa ne shine marwan dan hakan babanta halifa ne shine Abdul Malik dan Marwan mijinta halifa ne shine Umar dan Abdul Aziz san ta da ƴan uwa maza guda hudu dukan su kowa sai da zo wannan kujerar halifancin Walidu Sulaimanu Hishamu Yazid dukan su abna'i Abdul Malik ibn Marwan ita kam in dai dangi ne na maza masu sarauta to ba samu wata mace irin ta ba miji halifa uba halifa kaka halifa sannan kuma ‘yan uwanta wanda suke shakikai mutum hudu halifofi amma kuma ta haifi halifa ba na gwamna shi ne za ta ji shi ragowa ko agun mata da a ce duk waɗannan gara a ce ɗanta ne halifan nan ko mijin yadda kamar yadda ake cewa ko allah ya gafarta musu gaba ɗaya to ya yi karatu kuma abun kusan ɗaukacin malaman da ake ce malafu kawo saba'a so ɗarwatu ɗan zubair su abdullahi wancan ibnu ubaidullah ibnu abdullahi ibnu utba su suleiman ibnu yasari su alqasim ibnu muhammad su kharija su abubakar ibnu abdurrahman bin ibnu hazmin abubakar ibnu abdurrahman ibnu hazmin da makamantansu yayi ma wannan abin nan kama a ce chief of staff za a ce kenan ko waziri ma suleiman ibnu abdul malik wanda shi ya mutu ya bashi wata rana sun je arafa suna tsaye ya ce mashi me kake gani da yawan mutanen nan a wajen nan sai ya ce ranka ya waɗannan ha'ula'i ra'iyatuka wannan dukansu talakawanka ne wa hum inda Allahi yawmal qiyamati husama'uka amma kuma dukansu abokan jayayyarka ne ranar alkiyama a gaban Allah aka ce nan ya dinga kuka shi Sulaimanu ya dinga kuka babu shakka Umar ya taimaka wajen gyara halifacin Sulaiman dan dan Abdul Malik domin Suleimanu din wani mutum ne wanda aka ce shi bai da aiki banda kwana cikin mata kawai yana da baiwa sadaka ta fi ɗari biyar akwai wasifa wato kama a ce jakadiya wadda aikinta kawai kullum ta selectin yan mata guda goma ko sha biyar ko ashirin wanda za su kwana ɗakin shi aikin ta kawai kenan amma zaman shi da umar abu aziz ya tuna mashi dinga nuna mashi hanyar da ta dace cewa wannan ba ɗabi'ar shugaba ba ne cewa ka da aiki banda kwana cikin mata kai ba abin nan ba dan daudu ba kullun kana cikin mata ko mace ba ɗaya ba biyu ba kawai mata haka da yawa to ya rarrage waɗannan abubuwa da shaye-shaye da yake duk ya hana shi da haka da ya go rasuwa sai ya rubuta wasiya ya ce bayan shi a ɗaura umar ɗan abdulaziz a lokacin pn sai ya ce masa ya ce masa banu a banu marwan ba za su yarda da wannan tsarin ba ce to shikenan bayan shi a daura Umar dan Abdulaziz bayan Umar dan Abdulaziz kuma shi kuma a daura ɗansa ya saka mutum biyu to sannan ne ma suka hakura da za su yi tare kayan baya to tunda ya halifanci al'amari ya canza dan daga gurin jana'izar da aka yi ta Suleiman daga nan al'amari ya canza an zo da maukibi kamar ka ce convoy na dawakai na alfarma irin yadda kaga yanzu misali ana mashuwa gabanni motorcade wato jeren giyar motoci na alfarma wadda suke ciki da safaya da wata safaya da ta 'yan sanda da ta sss da ta jami'an lafiya da ta 'yan jarida da ta waye ga sunan kala daban-daban ba ka ake ba za ka su ma suke tafiya da irin wannan karabkan ta dawakai wani sai tafi da doki guda 300 duka wannan combo din shi ne wani guda dubu ma yake tafiya da su ko annabi sulaiman ba haka yake da irin wannan karabkan ba ruduwa alayhi to dai ana zuwa daga gun jana'iza bayan mushi mu baya ce to waɗannan dawakan a wuce da su kasuwa duk aje a sai da su aje a sai da su gaba ɗaya a sanya kuɗin a baitul mali shi ba zai karawa irin wannan dawakan ya tara banu umayya gaba ɗayan su princes ɗin banu umayya gaba ɗayan su yace to dukiyar da kuka tara dukkanin ku kun sani ni na sani kun sani cewa zalunci ne dukiyar al'umma ce a lokacin hatta fadak wanda annabi ya barwa ahlul baiti sun ta kwace shi a hankali a hankali har zama babu yace a maiwa da ahlul baitin shi sannan kuma kowa dukiyar shi na bashi daga nan zuwa lokaci kaza ya je ya lissafa dukiyar shi keke da keke dukkan ya kawo ta baitul mali sai an sai an bincike EFCC din gaskiya da gaskiya kenan gaba ɗaya ya tsiyata su jama'a haka zaka yi cewa da Hausa sai da ya tsiyata su gabaki ɗaya suka ji suka kai shi ƙara gun wata ammash wata ƴar uwan mahaifinsa Fatima bintu Marwan ita ma ta zo ta zo har gida tana so ta irin musu ceto din nan haba wane ya za kai haka kaza kaza kaza ce a a mamaki ya hakuri ba za ki iya kare ni a gaban Allah ba to ki bari ne abin da nake ganin zan fita sai da ya tsaya ta banu umayya ga baki ne kuma da matar shi din nan yake fara ita waccan Fatimatu bintu Abdul Malik gwalagwale ne aka ce take da su daki daki akwati akwati duka yace a kwashe su a kai su baitul mali sai da baitul mali musulmi ya cika ba aka rashin za su kaya aka fara rabawa talakawa duk abin da kowa yake bukata sai da aka bashi kai hatta makafi da guragu da duk wanda kasashe sai da gwamnati ta dinga ba su abin nan wato dan jagora gwamnati ke ba mutane dan jagora makaho kana bukatar dan jagora zaka zo ka ba da application za a baka za a bashi albashi za a bashi abinci da komai shi aiki shi kawai dinga jinka yana kai ka inda zaka je tsofaffi wanda suke ba su da galihu aka samu musu masu aikin gida kowa sai da waye gari cikin shekaru biyu nan cikin ni'ima da salaha da zaman lafiya amma abin takaici abin bakin ciki musulmi wanda suke kusa da shi suka haɗa kai suka kashe shi aka samu shi guba a cikin abinci ya mutu bayan shekara biyu da 'yan watanni kawai da wannan mulkin da suka samu shi guba a cikin abinci shi ya mutu matar bayan an zaɓe shi gugur da ita yace mata bikin ga yanzu an dora mun wani aiki da ke kada ce iyali na da ke da yanki yanda duk musulmin duniya iyali na ne da haka ki zaba ko dai ki zauna amma babu wani maganar mu'amala aure ko a ce sai na kwana a ɗakin ki ko sai na saurare ki ke ma ɗaya ce daga cikin al'umma kawai sai kina da ta bukata a matsayin ki na talakar shugabanci na in kuma kina gaba ki haka ban sauke miki kawai amma ba zan iya baki wani wani haƙƙi ba kuma ta ce ta zaɓi ta zama tare da shi to haka suka ci gaba da zama ya fita daga gidan alfarma ya je kama wani gida ƙanƙani wanda kamar ka ce na irin gida namu na talaka a ce ciki da falo da kicin da toilet ko ba ya kashe shi kenan ba da ɗan tsakar gida haka ya je ya samu irin wannan gidan ya zauna kuma gidan ba kofa wanda za a rufe a buɗe take kawai sare ne kawai kowa ya bai shi gidan halifa ne haka yake kwana ya wuni yana ganawa da mutane yana sauraron su yana musu abin nan duk wannan alkhairin da yake idan aka zo ana zuga shi ana cewa ka more Allah ya maka gamdakatar ka yi adalci zaka tafi aljanna al-muqsituna ala manabira min nurin in menene sab'atun yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa sayfa shirkuka yace wa khubaybun ala tariq ya zan yi nasira bayan khubaybu yana kan hanyata khubayb wani yaro ne tsagera Khubayb ibn Abdullah ibn Mas'ud wanda a Madina yayi ta mushi tsageranci har sai da aka yi ma hukunta shi da karke mutu wanda lokacin da aka ce za a rusa dakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi zamanin Walidu shi yana gwamna a Madina shi Umar za a fada masallacin manzo Allah sallallahu alaihi sai aka ce za a rusa wannan dakuna na matan manzo Allah sallallahu alaihi mutanen Madina sun ji bakin ciki sun ji damuwa cewa ya za a rusa wannan dakuna da Allah ya ambace su innal ladina yadalunaka min wara'il hujurati yanzu a rusa waɗannan hujuratu din ba za su yadda ba amma dattawan cikin su da masu hankali suka ce to a kyala sarakunan nan Allah ya isa mana shi wannan matashin sai ya ce wallahi ba isa ba ya fara wa'azi da da surutai da raddi da kafirtawa da duk in abin da ka sani matasa suna idan sun tashi rashin hankalinsu karki aka kama shi aka kulle shi aka zo daga baya alwalid ya jiyo labari cewa umar dan abdulaziz yana handilin wannan ishu din abin nan wato baya baya tsanani akai sai ya turo da sako daga can abin nan dimashka cewa a yi ma yaron bulala ɗari bayan nan kuma a watsa mai ruwan sanyi aka ba ka tsere shi gaban masacin manzala sai sallama aka mishi wannan bulalu aka watsa mai ruwa ya fadi ya suma tun da ya suma shikenan Umar ya shiga cikin matsala ya je gida ya kasa zaune ya kasa tsaye sai ne tura da wani yaron shi ya je bincika bayan dangin wannan yaro sun dauke shi sun tafi da shi idan ya ce mishi to fa wannan yaro fa ya mutu ya fadi ya suma Umar Abu Aziz ya fadi ya suma tun daga ne shiga cikin matsala duk alherin ma da yake ma yaran wannan mutumi da ya kashe ba a gani sai a ce ai diya ce yake biyan su diyan uwansu ce yake biyan su duk sanda yayi wani abin alkhairi da ya kamata idan sarratka hasanatuka ko ka ji dadin kayayyakin alkhairi sai ya shiga damuwa cewa khubaybun ala tariq khubaybun na akan hanya ta shiga aljanna zai tare ni amma yanzu kaga mutane ba su san abin da ke cikin jini ba na su zubar da jinin wani ba su sani ba kar ka sake ka je lahira ana binka jinin wani kar ka sake gara ka je lahira ana binka sallah ya fi maka sauki wallahi ya zama tsakaninka da Allah ne shi Allah ya gafurur rahimu amma kar ka sake a waye gari a ce ka je lahira ana binka jinin wani ka ga dai sallah an ci za fara lissafi ko amma hadarin da ke cikin jini ya fi hadarin da ke cikin maka sallah ba inda ka mutu tauhidi ko a fagen jihadi ka mutu in ya zama akwai jinin wani a wajen ka akwai matsala manzo Allah ya cikin hadisi muslim ya ce na kai na kawo ina roƙon Allah ya fiye wanda ya kisan kai Allah ya ce babu ya fiya wuta ne kawai ga maka yanzu da jinin mutane zama rahis jiddan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ma ya kisa bai san dalilin da sa ya kisa ba wanda aka shi shi ma bai san me ya aka shi shi ba Allah ya tsare mu Umar da Abdul Kirin jama'a ta ce akwai Malik ibn Dinar wanda daga cikin zuharu yakan yana yawan cewa annasu yaquluna li zahidu wa inna mazahidu umar ibn abdul aziz ce mutane suna cewa wai ni zahidi ne ni mai gudun duniya ne yace ai mai gudun duniya shine umar dan abdul aziz wanda duniya ta zakke masa allazi ja'athu dunya farafadaha ko fataraka shi ta zo mishi ne ya bata ma'ana ba a gane kana son lahira kai ba dan san duniya bane sai in ka samu duniya amma dama kana talaka ko baka samu ba ya ka iya dole aka zaka hakura dole kai musadanci ko na ƙarya ne amma in ana so a gane da gaske kai me tsoron Allah ne takarar nan a ga cewa duniya ta zo maka bata canza ka ba kamar yadda sabai da dama suka kasance irin su Umar dan Umar dan Abdullahi dan Umar da makamantan su Allah ya ƙara musu yarda ina so in karanta mana wata magana kwaya ɗaya jama'a wadda ta bamu mamaki kwarai da gaske daga cikin maganganun da aka ruwaito daga Umar dan Abdul Aziz wanda limamu zahabi ya kawo a cikin tarihinsa kafin shi kuma ibn al-akhir a cikin al-kamil fi tarikh ya kawo ta haka ibn kathirin a cikin al-bidayatu wan nihaya haka limamu as-suyuti a cikin tarihul khulafa wata rana matar shi din ta shigo ta same shi ta kaddare yana ta kuka sai ta ce mishi me yasa kake kuka sai ya ce dakhal sai ya ce inni qallattu amran ko qullittu amran amra ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace fa tafakkartu fil faqir al ja'i wal marid al da'i wal 'ari al majhudi wal mazlum al maqhuri wal gharib al ma'suri wal kabir dhil 'iyali fi aqtar al ardi fa alimtu anna rabbi sayas'aluni anhu wa annahu وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت yace na yace kin ga dai an daura mun shugabancin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fa tafakkartu shine nake ta tunani fil faqiri game da talaka alja'i wanda ke jin yunwa wal maridi da mara lafiya abba'i wanda ke cikin tashin hankali wanda ke cikin imuwa ga cuta ga ba likitoci a kusa ba kuɗin magani ba masu taimako ya rasa da zai wancan kuma ga yunwa ya ce wal'ari da wanda yake cikin wato tsimma mara sutura almajhudi wanda yake ta ƙwazo yana ta ƙwazo ya kwadago ya dako ya shiga nan ya fita sai yana aikin da zai ce da iyalinsa wal mazlumi da wanda aka cuta al maqhuri wanda aka fi ƙarfinsa jami'an gwamnati ne jami'an tsaro ne alƙalai ne waɗanda suka fi shi ne azzalumai barayi ne duk dai wanda suka fi ƙarfin shi sun cuce shi ya rasa da zai an kwace mishi dukiya an kwace mishi sana'arsa an kore shi wajen aiki ɗan yankan kai sun kama shi kidnappers duk waɗansa cikin makoron wanda aka zalunce shi aka kama shi wal gharibil ma'sur da bako wanda yake cikin kunci yake cikin bukata ce duk waɗannan ina tunanin su kullum wal kabiri da wanda yake mai shekaru zil iyali ga kuma iyalai ga ƴaƴa ga jikoki ga marayu ga mata suna jiran shi shi kuma ya riga ya girma bai da abin yi fi aqbaril ard ina tunanin sa a dukkanin yankunan kasashe fa alimtu anna rabbi sayasaluni anhu kuma na sani Allah sai ya tambaye ni akan duk waɗannan mutane matsayin shugaba wa anna khasmahum dunahum kuma lauyansu wanda zai tsaya musu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsaya wa al'umma shi yana bincikan kai shugaba ya kai mai da su kai wani eh da kai shugabanci lokaci kaza a wuri kaza al'umma ta ya kai da su manzon Allah ne lauyan su a gaban Allah shi ya tsaya ga cewa sai an fitar da haƙƙin su akan ka ya kai shugaba yace fa khashitu shine na tsorata Allah tathbuta li hujja inda khusumati kan na kasa kare kaina ina tsoron ba zan iya kare kaina ba a cikin wannan kes din farahimtu nafsi shi ne tausaya wa kaina fa ba kai shi na kama kuka shugaba wanda yake shugabanci ya kuka da bambanci da dan takara wanda yake kuka jama'a ya kamata mu gane yan takara masu kuka da suke yaudarar mu talakawa mu ce ai sa tausayi mu ba tausayi mu suke ba ya kamata mu gane wannan kwadayin mulki ke sa su kuka idan kukan tausayin talakawa ne a sanda kake da mulkin ya kamata kai kuka ka gani talakawa suke cikin wahala idan ka ji labari ko ka je ka gani ambaliyar ruwa talauci yunwa fatara rashin wuta rashin ruwa rashin magani a asibiti rashin hanyoyi rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali yunwa da duk wani bala'i da ka san yanzu ya mamaye mutane a Najeriya nan hauhawar farashi tsoro tsoro shi kanshi to lokacin ya kamata shugaba ya kuka dan tausayin talakawan shi ko kuma don tausayin kanshi kamar da shi wanda yake ya fara tausaya wa kanshi tukuna ko mun gane zama amma mun kaga da yawancin mu wato mutane ne wanda muke busa tsawo wato gama garin mutane da wani ya zo ya yi kuka an ɗan samun shi wani hankici yana ta matsa hawayen shi kenan sai mu ta ƙaunar shi mace wannan ya mutumin kirki sai a ta zunduma mashi ƙuru'u daga nan ba za ku ƙara ganin shi ba Allah kaɗai sai wanda suka wani mutane wannan kukan na yaudara to kaji na gaske shi ba a gaban mutane yake ba a ɗaka ya shiga ya ɓuya yana yi matar shi ta shigo ta gaishe cikin duhu yana yi ba wai ya zo ya yi ne a gari don a ɗauka a yaɗa a gani a so shi ba kuma da ya yi tunanin shi waɗannan talakawan da waɗannan mabukatan sannan ba wai su ba shin zai tsira abin da ya musu amma duk wanda zai na ci muku yana kuka da ci muku an cika muku kuɗin mai an dame ku da biyan kuɗin wuta jama'a za mu kwato muku yanci ana ta kuka ana ta kabbara ana ta ihu ga ana faɗi sun jam'iyyarsa daga ƙarshe mai zai faru ku zinduma mashi ƙuri'u kawai sai ya wuce to ya kamata mutane su gane talakawa su waye su gane irin wannan kukan crocodile tears ne na ƙarya ne kowa ya yi su wala na ƙarya ne ya bari har sai ya an baɗe shi tukuna an ba shi mukamin idan ya je ga bala'in talakawa suke kuka in ya shiga asibiti ya ga marasa lafiya ga sunan jingin babu likitoci likitocin satan suna ta bacci kuma an biya su kudin wannan kwallon amma satan suna ta bacci kai baka saka kira su a matsayin ka na pension commission relative ka ce su zo ba ga wani gari ma gwamna ma ya kira su ke zuwa don ba su san gwamnan ba ne in ya shiga ga irin bala'in da mutane suke ciki na yunwa da fatara ya shiga gidan yari ya ga inda aka zankame shi da 'yan Najeriya suna kwana ko kajin turawa ba a kwana da su ba sa kwana haka su tsirai da ake kwana da mutane a cikin sels na gidajen yari da sels da makamantansu da na 'yan sanda ɗaki wanda yake asalin shi an yi shi don mutum biyar sai a saka mutum talatin a cikin shi haka suke kwanciya ana ana attanawu wani ya kwanta awa biyu ya tashi sannan wani ya kwanta wallahi haka suke su ba 'yan Najeriya ne kuma suna da haƙƙi akan shugabanni marayu talakawa 'yan fansho waɗanda suke tsofaffi ba su da 'ya'ya ba su da kowa dina suke waɗanda su ne kamata shugaba ya tsaya ya tunanin su sannan yau kan shi kuka cewa duk waɗannan sai shari'a da su da da yake ba shugaba ba wanda shari'a nan ta shafe shi tsakanin shi da su kawai su ne iyalansa immediate family ɗinsa ne kawai matan shi da 'ya'yan shi da wanda suke ƙasar shi idan kai ba shugaba bane waɗannan su ne kawai za a maka abin nan tambaya akan su cin su da shan su da tarbiyyar su da rayuwar su da makomar su da addinin su to amma yanzu duka mutanen jihar da kake gwamna ko duka mutanen local government da kake chairman ko duka mutanen school din da kake principal da masu gadi da ma'aikata da malamai da masu kawo abin nan abinci da ake ciyar da yara da su kansu yara da PTA duka suna kasan kai sai an tambaye ka akan su kai ne HOD kai ne shugaban 'yan sanda dpo kai ne dagacin ƙauye kai ne shugaban kasuwa kai ne shugaban 'yan banga anguwa kai ne shugaban 'yan kamasho ko shugabanci da kake sai maka wannan tamboyi akan wannan mutane suke kasanta so abin ba abin wasa bane jama'a ya tsaya yake wa kanshi wannan karatun tanatsin ya tsoratar wa kanshi abin da zai ba sai fashe da kuka wannan fa wanda ya kwatanta adalci kenan jama'a to ina kuma ga wanda bai kwatanta ba kaga al'amarin nashi ma shi ba a zo kanshi ba Allah shi kyauta da ga jama'a labarin Umar dan Abdulaziz ba ba shine asalin abin da muke ba amma irin waɗannan mutanen muka bi ta kansu dole mu dan ambaci falalarsu da alkhairinsu dan a dau izina kuma a san irin falalar da Allah ya musu kamar yadda na ambata ya rasu shekara ta 101 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon hada baki da ake da masu bashi abinci wasu daga cikin dai banu umayyan nan yan sarauta suka hada kai aka sa mushi guba abinci ya ce mutu bayan yayi mulki na shekaru biyu da yan da yan watanni malami ne yana da hadisai riwaya a cikin dukkanin kutubu sita Allah ubangiji ya gafarta mishi shine wannan labarin akan lokacin da zai mutu ne yana gadon mutuwarsa sai aka ce mishi ka wofantar da bakunan 'ya'yanka gaba ɗaya 'ya'yanka ka basu cikin talauci yanzu 'ya'yan his excellency ne ba wanda a irin da muke rayuwa ba ma 'ya'ya ba da jikoki da sirkai da dangi da 'yan garinku dukkan haka ce ka samu irin wannan mukamin to ai tasu ta warke za a fara ba musu motoci da gidaje da kujerun umara a dinga buɗa musu ana ba su kwangiloli a sama musu yadda za su je su fara harkar canji a central bank ana ba su forex da subsidized price a samu sai da su dinga lifting oil a Niger Delta a samu musu duk wata kwangila da za a yi a wannan za a gina asibiti za a gina makaranta za a gina hanya duka kamfanonin su za su dinga wannan kwangila kafin shekara hudun nan da da dan uwan ku zai gwamna ko ya sanaka sai ga dukkan kudin shi ba ka ake yi kowa sai ya samu abin da ya fi karfin shi a cikin su to shi wannan immediate ƴaƴan shi royal children din sune suke cikin bala'i da kunci da wahala sai wasu mana kusa suka ga cewa wannan abin da yake bai kyauta ba ce ka gani in zaka mutu ka bayan ka cikin wahala da kunci ga irin shi na wannan irin bakin zuhudi naka ya zaka kishi shine sai ce aje a shigo mishi da yara da aka kawo sai musu wata nasiha da wasiya aka ce yara ne goma sha wani abu kuma dukkaninsu babu wanda ya balaga 'ya'ya ne maza wanda dukkaninsu teenage ne da ƙasa ma da teenage yara ƙanana da waɗanda suke yin shekara goma sha wani abu da ya gansu sai ya zubar da hawaye na tausayi irin na uba duk da aka sai ce musu ya ku ƴaƴana ku sani da cewa wallahi babu wani haƙƙin ku wanda na danne mu haƙƙin abinci haƙƙin wurin kwana haƙƙin tarbiyya haƙƙin tausayi da kulawa din na baku amma ni baya cikin tsari na na kwashi dukiya al'umma da danka mu ba zan yi wa soso da kuɗin gwamnati kuɗin al'umma public treasure in ɗiba in baku ba zan yi haka ba in wannan kuke jira ba za ku samu ba ya ce kuma na san ba ku wuce mutum ɗaya biyu a cikin ku akwai mutumin kirki wanda ne mutumin kirki ne to Allah yana nan zai tubince shi kamar da Allah yake cewa inna waliyallahu waliyar Allahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihina a cikin a'raf ko lalle Allah shine majibinci na wanda yake kuma ya saukar da littafi kuma shi yake jibuntar dukkanin mu'mini duk in kai mu'mini ne babanka ya kwanta ya mutu kai ya ji damuwa komai Allah zai jibince ka idan ku ba mutanen kirki bane to ba zan ba ku dukiya wadda zan bar muku ta taimaka muku a sabon Allah ba kamar da aka san galibin ƴaƴa da aka ba musu dukiya mai yawa idan an mutu an ba musu kuɗin gado galibin su me suke yi sabon Allah illa man asaballah galibin su za su ci gaba da sabon Allah ne akwai wani attajiri wani wanda ya rike wani babban mukami a ƙasar nan da aka ba mu labari ya mutu ya bar dukiya ba a san ma yawanta ba an yi shekara wajen ɗaya da rabi ana lissafin dukiya aka samu dukiya sama da triliyon tara asset wato biliyon dubu tara biliyon dubu tara jama'a aka raba wa yayin sai da aka waye gari daga cikinsu akwai 'yan mata wanda suke biyan kuɗi a ɗauko musu maza su zo su yi fasikanci da su su biya su kuɗi a kurinta masu ba da labarin wato yadda namiji ke zuwa ya yi iskanci to haka su matan suke zuwa su biya kuɗi su yi iskanci saboda kuma sabon da su da kuɗi ba irin waɗannan kuɗaɗe da aka ban mutum su ya san zai su dama kuma bayan shekaru za su ƙare kwata-kwata ita to ni ba zan ba muku kuɗi wanda za ku zo kuna cutar da rayuwarku ba za ka gama kun ji irin wannan ta yana kama na labari ne akan wannan a shahid shine yadda umar ɗan abdulaziz bai fifita 'ya'yan shi akan sauran 'ya'yan al'umma ba a matsayin ka na shugaba ka gane da ɗanka na cikinka da ɗan talaka duka 'ya'yanka ne bai kamata ka fifita su bambanta su a makaranta ko a asibiti ko a kulawa ko a samun damammaki duka bai kamata a bambanta su ba ya kamata a ba kowa equal right ne wannan shine abin da yake adalci qala falaqad ra'aytu ba'da waladi shi mai bada labarin yake cewa naga wani daga cikin 'ya'yan nasa wanda aka mutu aka masa talaucin nan hamala ala mi'ati farasin fi sabilillah ya taba bada sadakan raƙumi guda 100 dan a tafi jihadi da su ma'ana ya zama attajiri kenan daga baya kamar yadda a ce ya bada sadakar mota 100 shine kamar raƙumi 100 yani a baha liman yabzu alaiha ya ba da su ga wanda su ji sahau su tafi jihadi ma'ana ba dukiyar gado da aka bar mutum take sa ya arziki ba kenan alherin da Allah ya kaddara maka shi zai sa kai arziki mai ba da labarin yace ya ganshi ya zama attajiri haka qultu ibn tamiya yace hadha wa qad kana khalifatul muslimina min aqsa sharqi bi bilad turki ila aqsa al-maghrib bil andalusi wa ghayriha ya ce wannan bawan Allah Umar ɗan Abdulaziz rahimahullah ya kasance fa halifa ne na gaba ɗaya duniyar musulunci daga aksal mashiriki ƙarshen gwamnatin musulunci ta gabas bibirade turk a ƙasar turkawa yanzu ga muka ce afghanistan kenan can fa'ist ila aksal magribi har zuwa ƙarken yamma bil andalusi a spain lokacin musulunci tun daga can bakin abin nan kasashen can kusa da china can tibet a china har zuwa andalus duka musulmai ne shine gabas da yamma kenan a lokacin har zuwa andalus wato kasar spain ta yanzu har zuwa cikin kurtoba a kasar spain kilomitoci ne dubban kilometers ne zama ba kankanin abin nan bane yanzu wannan nahiya uku ne kasashen asiya da kasashen afirka da wani sashe na kasashen Europe duka shi kadai shine shugaban duka wannan wuraren ina ga kada za baka gwamnan garin da watakila daga yanzu haka tashi kafin gari ya waye an gama da garin waɗannan suke da yawan al'umma wanda a cikinsu akwai wani wanda ya taɓa yin rantsuwa saboda faɗin ƙasar shi ya taɓa yin rantsuwa ya ce wata mata in ta kwana a inda yake mulki ta fita daga cikin matan shi ya saki ta abu jafar masul ne ya zuciya wannan rantsuwa sai kuma ya dawo cikin hayyacin shi ya zai yanzu kuma ya ce daga kafin rana ta faɗi ta zauna a cikin inda yake mulki ta sauku aka rasa yadda za a yi ana neman malamai su ba da fatawa kuma daga nan inda yake bagdad duk inda za a je kama a kai iyakan mulkinsa sai an kwana uku akalla ana tafiya shine closest border wanda za a kwana uku 72 hours shi kuma ya ce daga yanzu da asar kafin faɗuwar rana shi ne aka nemo wani malami wanda ya iya wayau ya ce ta kwana a masallaci masallaci baya cikin mulki shi ce ta kwana a masallaci inda to bana masallaci to ba masallaci baya cikin mulkin shi mulkin Allah ne wannan a shahidi shine fadin kasar su da yawan al'umma da suke mulki da kuma duk inda suke ana jin tsoron su ana shakkar su suna bagadazan na amma ana jin tsoron su a can nesa wal awasim okay wa min jadiyati Kubrus daga kuma cikin tsibirin Cyprus shine Kubrus wanda shi ma wani tsibiri ne da yake yanzu yanke shi kasan turawa yanke shi kasan abin nan Asia yana nan ta gabashin gabashi yake da tekun Bahrul Abid al-Mutawassit da kuma kudancin kasar Turkiya karamin tsibiri ne hayan sunan shi kenan Cyprus Kubrus wannan shi ma daular musulunci ta kai lokacin ta kai wajen wa thughur sham da dazuzzukan sha wal'awasim da manyan birane ka tarsus kamar babban birnin tarsus babban birni ne cikin ƙasar turkiya a yanzu shi ma yana kusa da kogin mediterranean barul abin da mutawasir kamar kilomita ashirin a bakin gaba kamar da kaga lagos misali tana bakin gabar teku haka garin yake tarsus hanyar da sunan shi kenan ana rubuta shi da ingilishi t-a-r t t-a-r-s-u-s tarsus har yanzu sunan garin kenan babban gari ne daga cikin birane akwai kabarin wani halifa shine Ma'mun al-Abbasi wanda ya rasu shekara ta 218 anan kabarin sheki da Allah ya rasu da suke su huta a musu magana suna suna mana su hutu wa nahwiha da garuruwa ire-iren waɗannan ila aqsal Yaman har zuwa ƙarshen ƙasar Yaman a cikin Jaziratul Arab kenan yanzu duk wannan yankin ƙasar shi ne wannan yankin ya kai kamar Najeriya su goma wata kila girman Najeriya kamar su goma in bai wuce ba inda aka lissafa ɗan yanzu da zaka ji ka duba a map ko ka san wanda san geography ya auna maka hala fadin kasar sai ya kai fadin kasar Najeriya din nan wajen su goma duk da haka ana kawo mishi haraji daga duk waɗannan kasashen ana tarawa amma ƴaƴan shi kuma zai mutu ya basu in ka so ka ce matsiyata talakawa wanda ba su da komai a hannunsu wanda har mu kusantan shi suna zargin shi da cewa ya talauta ƴaƴan shi da gangan وإنما أخذ كل واحد من أولاده من ماله شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما da ya mutu abinda aka bai wa ƴaƴan shi gado wani ɗan ƙanƙanin abu ne kowa kamar dirhami ashirin kamar a ce kowa kamar naira ɗari biyar ko dubu ashirin ko naira ashirin ma wataƙila wani wani ɗan abu da bai ishe ka kai komai da shi ba abinda suka samu kina cikin abin da ya bari duk bai komai ba ƙala wa hadartu ba'd al-khulafa'i waƙadi ta sama tarikata hubaru ya ce kuma na taɓa zuwa jibin tamiya ke nake ci gaba da bayani yake cewa na taɓa zuwa oke shi wancan mutumin ya ce na taɓa zuwa wanda aka ce ya bada bayani din nan na taɓa zuwa kuma wani halifa wanda ya tara wa 'ya'yan shi kuɗaɗe da yawa aka raba dukiya fa akhadha kullu wahidin minhum 600 alf dinar kowa a cikin sai samu dinari dubu ɗari shida dinari ɗaya jama'a a yanzu kuɗin shi kamar naira dubu saba'in ne domin dinari ana kirga shi ne da ons na abin nan na gold to kaga yanzu rubu dinar kaɗai rubu dinar kaɗai yakan kama naira dubu sha shida sha bakwai gwagwadon canjin dala to mu ɗauka ma dubu sha biyar kaga rubu iso hudu dubu sittin kenan to kowane dinari ɗaya dubu sittin to sai kai times ɗari shida no zai bayar a yanzu ina raskwana wani lissafi kun lissafa mana mu nawa ne wani lissafa mana da wayarsa miliyan kuɗi ne to aka raba musu kowane mutum ɗaya kwashe wannan kuɗin wanda zakar ra'ayi tu ba'dhu hum yatakaffafun nasa amma na ga wasu wasu su suna bara bayan an kana lokaci suna suna roƙo ay yas'aluhum bi kaffi yana yana roƙo mutane yana nika hannu a taimaka mishi wa fi hadha al-babi min al-hikayati wal waqi'i المشاهدة في هذا الزمان والمسموعة أما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب كل ذي لب ابن تيمية يشي إيرو wannan labarin wanda aka musu kudi suka talauci wanda aka musu tarbiyya suka yi arziki suna nan da yawa a kowane zamani a zamanin da yake magana da wanda ya gabace shi yace ya ishi din mai hankali ya dau izina ya gane ba tara wa 'ya'ya kudi ne abin alfanu ba kai ta siyan musu filaye da gidaje da hannayen jari ka tara dukiya ka ta mallaka kana zankamawa a bankuna ba shine alheri ba ba su tarbiya ta addini ba su tarbiyar sana'a da rayuwa ya dinga musu dinga yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ka koya musu mutunta mutane da sanin daraja ka koya musu kuma jura wahala da kuncin rayuwa su san cewa rayuwa akwai challenges amma aka mai da su a jigoye da ake komai an tare musu an musu gida kamar gidan yari katanga da babu waya da da lantarki da masu gadi da karnuka da kaza da- an cika musu ko ina a dauko su a mota a fita da su a dawo da su a mota karatu ma sun daina yi a- a Najeriya ma fa yanzu sai dai kasashen wasu yanzu secondary ma ƴan masu kudin da ba sa yi a Najeriya mu da muna undergraduate a nan ABU duk mun san ƴaƴan manyan nan mun yi katu da su a ce wannan dan Abacha ne a ce wannan dan wane ne babban soja wannan Abacha yana shugaban kasa mun yi katu da ƴaƴan shi a nan a nan a nan jami'ar ABU wannan na shugaban kasa za ga ƴaƴan shi wannan yana minista za ga ƴaƴan shi duka ga sunan gwamnoni lokacin ba na mantawa zamanin wannan gwamnati sun siya rima su Ahmad Adamu Ma'azu Suwaye wanda suka yi gwamnonin nan na farko na karan farko duk ƴaƴan su ABU ne suka yi wasu kosun su ba a fara kai su kasashen waje ba lokacin duk wasu ma sun yi abokai da su wani ma ya yi budurwa da da wani babba amma yanzu sai dai ku ji labarin su ba wanda za ka gani a ibi yanzu ko biki a ce maka dan dan wani minista ne ko dan wani sarki babba ba za ka gan shi suna can a China da Faransa da Ingila da America kai da nan kusa ma Ghana Zimbabwe eh, eh, me sunan kasa ɗaya kasar Kenya Uganda kasashen baƙaƙe irin suna can suke karatu su waɗannan family ba su zama namu kawai mu talakawa zuriya da ka shi sa ba ruwansu to wannan duk abin da ake tare musu ba a so su sha wahala ba a so su san me ita to kuma ba ka alaƙar rayuwa ba inna khalaqana lil insana fi kabad sai su zama sanda su fuskanci rayu- wahala ba za su iya tolerating ɗinta ba tun daga kamar NYC zaka gan su za za- za a fara gane su kamar NYC fom aka bashi tuka sai ga- yana kuka yana majina yana kiran baba shi cewa shi an zo an bashi wani takarda ya rasa da zai cika to yanzu karshe ma su suke rako su da kansu za su rako su kam su zo su yi registration su tafi da su gida da sauransu duk wannan to in ka mutu ya basu kudin da ka tara ma ba su iya kashe su ba ba su san ya ake juya su su karu ba ba su san darajar kowa ba ba su san darajar hatta iyayen ba su san darajar su wannan shine irin mugun bom timing bom da ake danawa a kasashen wadannan jama'a wannan abun dole sai yayi backfiring da yanzu ka ba abin da kake gani na manifestation na waɗannan abubuwa na insecurity wasu abubuwa da aka yi ta yi a baya ne suke accumulate suka zama haka ba suna zuwa ne from nothing ba akwai sakamakon wasu abubuwa ne sakamakon abubuwan da aka dinga yi ne a da na kallace-kallacen fina-finai marasa kyau wanda suke na, na- na- na- na ainihin sata da kwace da fada da kisa india da chinese da action film da aka yi ta kalla su ne suka ta cewa kwalar mutane su suka shiga kwalar mutane suka tarjama aka samu su allu su- su rawa suka zaba rawa da soyayya suka zaba a cikin wani abubuwan aka sake samu wasu kuma suka suka zaɓi fashi da makami aka samu suka zaɓi boko haram wasu kuma suka zaɓi kidnapping duk a ciki aka kalla duk su ne manifestation ne nasu akwai research da aka yi akan wannan ba ina faɗan magana ne da ka ba akwai academic research akan cewa daga cikin courses da suka haifar da wannan abu akwai kalle-kallen fina-finai da aka yi ta yi da babu sensory ba san da ake kalla ba to yanzu kuma wannan abu da ake ta yi na ƴaƴa da ake musu tarbiyya ta ajebotism din nan to za ta dawo ta yi backfiring ta bayan 20 30 to 40 years kuma ma duniya za a ce mun fara ba wai bokanci bane a ana kallon abubuwa ne yadda suke gudana a tarihanci so sannan ga gab ya yi tsanani tsakanin talakawa da attajirai ta yadda talakawa sun waye gari bakin ciki kawai suke da mugun fata ga masu arziki wanda shi ma wannan mugun abu ne yanzu duk sanda aka ce mai arziki ya samu kare ya bu talakawa murna muke yawwa ya dawo cikin mu kaga wannan mugun fata ne ba daidai bane Allah Allah yake aje ya samu matsala ba haka ne irin wanda ba shine shine shine irin yadda muke shine mindset din mu jama'a mummunan abu ne Allah shi kyauta da ka yi wannan labarin sanan da yawa a nan zariya za ka yi buga su cewa na kaza ya mutu ya bar dukiyoyi ya bar gidaje ya bar motoci ƴaƴan shi an raba musu sun shiga arziki suna ta wadaka bayan ƴan shekaru an nemi dukiya a rasa wani ya sayar da nashi akwai wanda ma aka ce baban shi ma abin da ta gada ma sai da ya sayar ba ta san ya sayar ba ya sace takardun ya sayar da gidan da take ciki sai aka zo aka ce ta fita kawai akwai wanda ya taɓa yin haka a cikin ƴaƴan masu kuɗi a garin nan akwai sarki da ya mutu ya bar ƴaƴan shi attajiri ne sarki na gargajiya wanda yake ya tara dukiya ya mutu ya bar su bayan kankanin lokaci sai da suka dinga zuwa Abuja suna yawo suna neman bara gurin waɗanda sarkin ya ɗaga ƴaƴan talakawa su da suka yi karatu ya dinga ba da dama ana ɗaukan su aiki ƴaƴan nashi suka zauna suna cin alfarma ubansu kawai waɗannan yaran talakawa su suka dinga taimakon ƴaƴan shi da iyalan shi har suka gaji suka daina su dira wannan yana nan kowa zai buga irin wannan misalin ya- kowa ya sai wannan misalin da zai buga na wani babban attajiri da ya irin wannan ko kuma na wani wanda ya ba yan shi tarbiyya bai daura su akan san dukiya da san abun duniya ba bayan ya rasu ko yana raye suka ɗaukaka suka zama wani abin ana sha'awarsu sau da haka ba tara ma 'ya'ya dukiya shi ke sa su tsira wa jama'a amma tarbiyya ake ba su da ilimi a sa a horar da su ba wuce ya gaskiya da ke cewa ka kina ka duniya ta so shi ma'ana abinda kake mishi yana yaro kana ta horon shi kana hantararsa ka sa shi wannan ka hana shi ko yana so a hana shi abinda aka san bai da amfani to daga baya za a zo ana son shi amma in ka so shi kai ka nuna cewa kai kana son shi ka hana shi ya sha wahala in yi wani laifi ka ce ba kome a zo za ka biya za ka fanshe shi to za a zo duniya za ta ƙi shi kai ma sai ka ƙi shi domin ba wanda yake son ɗan banza kowa ɗan kirki yake so ba wanda yake son ɗan banza ɗan banza ba abin so ba ne Allah tsare mu da yayan banza wannan jama'a kun ji bayanan da yake nan sai ma da ya ci gaba da cewa وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها fi mawadi an samu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da bayani akan cewa lallai ilaihi lallai shugabanci da za a nada wa mutum mukami amana ce wanda yajibu ada'uha wajibi ne a cika wannan amana fi mawadi'a an samu wurare da dama da sunna ta faɗi wannan mithlu ma taqaddama kamar wuraren da ya gabata an ambaci wasu wa mithlu qawlihi li abi dharr kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu babban sahabi daga cikin sahabbai zahiri cikin sahabbai Allah ya kara mashi daukaka da daraja ya zo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya bashi shugabanci kaga Abu Dharr wanda annabi yake cewa imanin shi yafi na kowa a duniya nauyi yana daga cikin yaban da annabi ya mishi cewa imanin Abu Dharr ba irin imanin gama garin mutane bane kuma har ya mutu bai canza ba bai canza ba daga yadda annabi ya bashi shi a cikin aƙidar sama idan ka gama siyan abin da za ka ci a gidanka yau to haramun ne ka aje wasu kuɗi su kwana a jikinka ko a banki idan ka ka kwana da kanzun wanda ake cewa ranar kiyama za a dinga za a mai da su wuta ana ɗana ma a kwankwaso kana kana ihu za ka shi abu zarin baya kwana da komai in ya gama bukatar shi duk saura sai dai ya sadaka da shi gobe kuma ya nema saboda tsabar zuhur da imani amma irin wannan mutumin dan ka san ba imani ne kadai ke sa ba mutum shugabanci ba yazo ce manzo Allah ya bashi mukami manzo Allah ya ce mishi ba za ka iya ba wasu suka ce manzo Allah ya duba cewa wannan abin da yake akai ya fi mishi falala ne cewa in aka bashi koyaye ne shugabanci sai ya canza ka koyaye ne ko kuma zai na ƙasa daga wannan darajar tashi wasu kuma suka ce a akwai ƙarfin zuciya da ake bukata ga shugaba shine annabi nuna cewa bai da wannan ƙarfin zuciya yana da ƙarfin imani ne da kuka da tilawa da azumi da sallar dare wannan shine karfin da yake shi amma karfin taurin zuciya na yanke hukunci ko da hukunci ya kama za a yi wani abu da za a ga cewa rashin imani ba haka ake cewa ba bai da imani saboda ya rusa gidaje ko ya kori ma'aikata ko ya rage albashi ko za a ce ba su da imani ba haka bane to a wannan taurin ran abu zarin bai da shi sai annabi ya ga to falalar shi ta fiye mishi ya zauna a ustazin shi kawai ci gaba da salati ya cika da imani to da annabi haka annabi yake ce mishi ba za ka iya ba innaha amanatun amana ce wa innaha yawmul qiyamati khizyun wa nadamatun rana alkiyama khizyun tabewa ce aka ce wannan tabewar ta shafi wanda wato fadihatul liman akhadha wa qassara wanda ya rike sai ya gaza to shi zai shiga cikin ainihin fadiha wa nadama nadama kuma ga kowa da wanda ya adalci da wanda bai yi ba kowa sai nadama ranar kiyama kan shugabancin da haka zaka nawa yake cewa hadha aslun azimun fi ijtinabil wilaya wannan ita ka'ida ce mai girma akan gujewa shugabanci wala siyama liman kana fihi da'fu musamman ga wanda yake da rauni yayi magana mai karfi anan a cikin sharhin muslim yace wa amma man kana ahlan laha wanda yake ku ganin ya cancanta wa adala kuma ya hau yayi aiki na alkhairi fiha fa ajruhu azim wannan ya da lada mai girma kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi cewa mutum bakwai waɗanda Allah ya sasa inuwar sa ranar alkiyama na farkon sa aka ce imamun adil yana cikin bukhari da muslim da al-muqtisuna ala manabira al-muqtisuna ala manabira min nurin yana cikin sauran musulmi masu adalci suna kan wasu wato abin nan podium wani dandamali na haske ranar alkiyama za a daga su kowa ya gansu shugabanni masu adalci Allah ka sa su dinga mana adalci to wannan shine lada mai yawa da zai samu amma in ba haka ba fa to nadama ce ga kowa ko kuma taɗewa to nan silili ga wanda bai abin arziki ba nawa yake cewa don haka ake gujewa shugabanci da haka malaman da da shugabanni mutanen kirki suka yi ta guduwa su abu hanifa a dake su su maliku su waye su gudu wani ma ya adda ya ce Allah ya sa ya mutu saboda kai shugabanci ka je karanta siyar amin nubala za ka labarai iri iri na waɗannan mutanen a karatuka da dama mun sha ambatan su da sauransu malam ya ci gaba da cewa manzo Allah ya ce illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya riki wannan shugabanci da da cancanta kafin ya hawo ya zama ya cancanta wa addalladhi alaihi fiha idan kuma yayi abin da ya kamata a ciki ina ganin bari mu dakata nan mu da su mu tashi akan wannan gaban wa qaddallat sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙwarewar lokaci kar mu dinga tafiya a gurguje tafiyan da yana karatun da yana tafiyar tsutsa kamar yadda na ambata tun baya muna so ne mu gyara wa kanmu tukuna jama'a sannan kuma mu gane waɗannan shugabanni abin tausayi ne tukuna ba abin zagi ne abin ai musu addu'a ne a ce Allah ubangiji ya fushe su saboda abin ka tausaya wa dan uwanka musulmi ne shi sa yana daga cikin wauta irin abin da muke da zara ba mutum wani mukami ai ta bin shi da murna da congratulation ba daidai bane da addu'a ya kamata a bi shi da tausayawa ba da wai ana ta murna namu ya samu namu ya samu a dinga kira ma na kusa da shi da na kusa da na kusa da shi da na kusa da na kusa da na kusa da shi ana ana ana ana musu wannan ba duk wannan wala wata ne ko a mai da shi kaman kaman kaman an bashi mukamin shugaban walima nan a kira shi walima can a kira shi wani sai a mishi walima ta ta fadai kafin ma ya shiga office ku bar shi ya je ofishin da aka bashi din tukunna ya shiga yayi abin da ake ganin na arziki ne ku tafi addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ko kuma a zo a dinga murna wanda take ta ma sabawa shari'a irin abin da aka dinga yi 2015 aka yi ta fasikanci da da barna da shashanci da rashin arziki saboda wani wanda yake so ya ci shugabanci wanda a cikin musulunci akwai fiqhul afrah akwai ka'idoji na murna musulunci yana da su ya ake yin murna a bisa shari'a bai ba mutane su yi murna iya san ransu ba ko su yi duk abin da suke ganin shi suke so a matsayin murna to da aka yi ta yin wannan shine Allah ya mana wannan jarabawa da muke gina ya kyale mu da murna ta mu ga ta nan mu ci murna yanzu waye wanda ya yanka sai shi bai yi na ramin bisa yanka shi wanda ya rubuta mishi APC a jiki ya bayar da shi kyauta aka cinye sa wani ya bada kyautar buhun shinkafa wani ya bude shagon shi aka ta shan mineral da da biskit da indomi ana ta tsiba ana ana dafa yanzu waye bai da dama ba kowa yana dama saboda ba haka yake yi ba idan kuna son mutum Allah ba shi shugabanci ku ta mai addu'a Allah ya sa yi abin da ya kamata ba ku fita kuna yawo tambar kuna iyo kuna kida kuma wasu har suka ta mutuwa ma aka yi ta buge juna da mota aka yi ta karo aka yi ta kaza gari gari bayan da ba mutu ba da mutum ji lahira cewa Allah bai Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba za mu karatu ba jama'a mako mai zuwa sai